أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ۖ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ۖ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل wannan aya da aka ja haɗuwa ce a cikin zayyana mataye waɗanda bai halatta a aure su ba wanda allah ya haramta mutum ya auri waɗannan matayen an ce matayen nau'i hudu ne waɗanda aka haramta a cikin nassi tsakanin na hadisi da na ƙur'ani akwai nau'in da su nasaba ce ta sa aka haramta su saboda ana da jini tsakani sai allah ya sa ba za a auri juna ba waɗannan nau'in su bakwai ne akwai waɗanda kuma su a'a ɓangaren abin da ya shafi shayarwa ne ita shayarwa ce ta hana a auri juna su ma wannan su bakwai ne akwai kuma nau'in da su kuma bangaren abin da ya shafi sulkuntaka ita ta jawo ba za a yi aure ba su wannan su hudu ne kagan ka kirga za ka samu sha takwas kenan ga bakwai ga bakwai ga hudu ba sha takwas kenan ba to saura tunda 24 ne saura shida shida kuma uku daga ciki ba an hana a aure su bane dai a an hana a hada su aure za ka iya auren kowace idan ita kadai ce amma ba za ka hada su ba uku kuma su ne waɗanda aka hana a aura su wannan su ma da wani dalili da ya faru kamar wadda aka aura cikin idda a mazhabar imamu malik kamar bangaren li'ani wadda aka yi li'ani da ita ko na zina ko na ciki to waɗannan dai su za a ji zayyana su wasu da yawa sun zo a cikin nassi na alkur'ani kamar yanzu yadda za mu karanta wasu kuma su kuma an ilhaƙin su ne da sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a cikin nassi suka zo ba daga cikin waɗanda suke zo a nassi a jere su ne wanda aka fara a yanzu Allah ya ce hurrimat alaikumu ummahatukum an haramta muku iyayenku mata da ku aure su ba a ayan ba ainihin su aka haramta ba a aurensu aka haramta an gane in an ce an haramta maka mahaifiyarka to ka kalle ta ko kai me aka haramta shine mai tafsiri ya ce an tanki huhunna abinda aka haramta muku dangane da iyayenku mata shine ku aure su wa shamilatil jaddati min qibalil abi awul ummi wannan haramcin ya haɗe tsakanin kakanni na ɓangaren uwa ba an ce an haramta ka haifi ka auri mahaifiyarka ba to kamar yadda aka hana ka auri mahaifiyarka an hana ka auri mahaifiyar mahaifiyarka da mahaifiyar mahaifiyarta da uwa uwa uwa uwarta haka haka min jihatil abi ɓangaren uwa ma uba kai uwa ta wajen uba da uban uwa ta wajen uban uba ta wajen uban uban uban uba duka duka Allah ya haramta waɗannan duk sun shiga ciki duk usul waɗannan duk sun shiga ciki wa banatukum haka nan Allah ya haramta muku ku auri ƴaƴayenku ba za ka auri ƴakka ba wannan ma ya hada da ƴakka da ƴar ƴar ƴar ƴar ƴar ƴar ƴakka duka ko sun yi ƙasa gaba ɗaya babu aure a tsakaninku wa akhawatukum haka nan Allah ya haramta ku auri ƴar uwanku mace shakikiya ce uwa ɗaya uba ɗaya kana ma ko ko abbiya ko ko ummiya duk Allah ya haramta wannan ba za ku auri ɗaya daga cikin waɗannan ba wa amma tukum haka nan Allah ya haramta ku auri ƴan uwan mahaifanku yar mahaifinka ƙanwar mahaifinka Allah ya hana ka aure su wa khalatukum Allah ya hana ka auri yar uwar mahaifiyarka yar mahaifiyarka kangon mahaifiyarka haka haka haka ne wa banatul akhi Allah ya hana ku auri ‘ya'yan ‘yan uwanku kana da kanwa ko ya to ‘yatta ta haramta ka aure ta wa banatul ukhti haka nan kana da kai kana da kai kani kowa to ‘ya'yansa Allah ya haramta ka aure su haka nan wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴan uwarka shaqiqiya ce ko li'abiya ko li'ummiya shi ma Allah ya haramta ka auri ƴaƴan ƴan uwarka in ka kirga daga inda muka taho zuwa nan bakwai zaka samu ko an ce mahaifanku ƴaƴanku ƴan uwanku ƴan uwan mahaifanku ƴan uwan mahaifiyarku ƴaƴan ƴan uwanku maza ƴaƴan ƴan uwanku mata kaji guda bakwai waɗannan duk sun haramta ne saboda nasaba kuna da jini da dangane da su haihuwa ce ta haramta wannan wa ummatukum allati arda'anakum hakanan an haramta muku ku auri iyayenku mata waɗannan waɗanda suka shayar da ku to kaji an gangaro ɓangaren shayarwa an fara an zaro ɗaya a ciki mahaifiya wato uwa ta shayar da kai kai ko ba ita ta haife ka ba amma Allah ya kira ta mahaifiyarka sai da ya fara ce ummahatukum sannan ya ce allati arda'anakum da haka ta zama mahaifiyarka wannan shan da za a yi ya zama cewa ya haramta ka aure ta ta zama uwar mutum wani irin sha ne shin tsotso ɗaya ne ko biyu ko uku ɗaya kenan shin wani zamani shikenan in dai mace ta shayar da kai nonanta ko mun ko dan shekara nawa kake shikenan ka haramta ba za ka aure ta ba babu aure tsakaninku babu aure tsakanin ƴaƴanka da kai da ƴaƴanta ko kuwa akwai tafsili to shine malamai suka rarrabu duk a cikin waɗannan masail ɗin guda biyu na farko dai imamu malik da ainihin abu hanifa suka tafi akan cewa ko tsotso ɗaya ne tak idan mutum ya yi idan ka yi shi lokacin da ɗa yake shan nono yake halin bai gama shan nono ba to ya haramta aure tsakaninka da ita da waɗanda kuma za a ambata a baya an gane wannan kaga nan duk na haɗa masala guda biyu aka ce ko tsotso ɗaya ne to kaga ba maganar da yawa ba sannan kuma wani zamani ne in dai tsakanin shekara biyu ne daga haihuwar yaro zuwa shekara biyu sai ya zama ya sha nonon wata kowace ce ta zama uwarsa kenan kaga a wannan maganar da zai haura shekara biyu wato a yaye shi ya ginu akan abinci to idan ya sha nono a sannan daga har zuwa girmansa sunansa kawai kamar sauran madara ce da wani abu daban ba ta zama uwarsa ba an fahimta wanda mazhabar ku ta fi sauki ai ko ta fi sauki ba haka ba ai kaga da matan mutane da yawa sun zama iyayensu ba yasa ba to da haka e babu wannan wannan ita ce abin da ma- imamu malik yake da s- da abu hanifa kuma ah, hujjarsu shine akwai hadisi na bukhari da muslim wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai babu ainihin eh, eh, shayarwa wadda take zama ta haramta sai wadda ta, ta- ta- ta- ta tsirar da abubuwa ta, ta- ta- ta keta abubuwa wato ta zama ta, ta haifar da wani sassa na jikin shi dan adam din to shine lokacin kar- kuruciya kuwa wannan shine hujjarsu sannan hujjarsu ta biyu shine Allah caye wa akhawatukum minar rada'a wannan kuma bangaren hujjarsu ta biyu shine cewa ko tsotso ɗaya ne din ba sai ya kai uku hudu biyar ba tunda Allah caye kawai eh, ummahatukum lati arda'anakum ba da sun shayar da ku ba an faɗi adadi a cikin ayar to adadin ko ɗaya ne to s- imamu malik suna kan wannan bangaren sha da bangaren zamani amma a- imamu ahmad da imamu shafi'i su kuma sun tare gida guda suka ce a'a tsotsan sai ya kai uku inji imamu ahmad idan baka sha so uku ba in so ɗaya ka sha ko so biyu ba zai haramta mai shayar da kai ta zama ba za ka aure ta ba ko ta zama mahaifiyarka ba an ji wannan imamu shafi'i ko ya ce a sai ya kai biyar hujjar imamu ahmad akwai hadisi na manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da yake cewa tsotso ɗaya masatan au masatani tsotso ɗaya ko biyu to sai ce uku kenan zai haramta shi ko imamu shafi'i hujjarsa hadisin aisha ne aisha ta rawaito hadisi a cikin eh, abin nan, eh, muslim take cewa da can an kasance ana karantawa cikin alkur'ani ashirin rada'atin ma'alumatin tuharrimna tsotso guda goma sanannu suna haramta wato nasaba ko su aure ko makamantan abin da ak- ake haramta tsakani eh, na- na- na- na- na shayarwa goma ta ce sai aka shafe wannan ayar da a cikin alkur'ani ana karanta ta sai aka shafe wannan ayar da cewa tsotso biyar su suke haramtawa ta ce har manzan allah ya wafati da akwai wannan karatun ƙira'a ce sosai dai sai ta zama ƙira'a shaziya ce ba ta cikin musafi usmani to shi kuwa abin da ya sa malamai da wannan ya inganta ya tabbata yana cikin ƙur'ani ai ba magana kuma ba wata jayayya to ta zama shaziya to dukkan ƙira'a shaziya a wurin jumhurin ulama'i ba a riƙo hukunci daga wurinta shi ne abdullahi ibn fode yake cewa a shafi'i bi khamsi ay rada'ati la bi aqalla hujjatul lil'ati لأنه لأن في صحيح مسلم من القرآن نحن لم نسلم جي أبشو عبد الله يقول cewa tunda daga ƙur'ani take ga hamsu rada'atin nan to don haka wannan za a riƙi hujja shi a wajen imamu shafi'i to biyar ɗin nan ko da ba a karantawa da ƙira'ar to su ƙira'a shaziya a wurinsu daidai take da ingantaccen hadisi dai aƙalla ma a riƙi hukunci a wurinta ko ba a karantawa to da haka wannan shine hujjarsu to ala ayi halin amma abinda jumhur suka tafi a kai shine cewa lallai tsotso ɗin sai ya kai lokacin da a in in ya wuce lokacin da ɗan adam ba zai rayu da wannan nono ba ya fi ƙarfin ya rayu da nono to ba zai haramta ba a haƙura a tsaya a nan wannan ga wanda ya so zai tsaya a nan don wasu sirrin jayar da mazhabar ta aisha din da aisha tana kan cewa ko an girma idan ka sha nono ko matsowa aka yi aka baka kasha ta zama babarka amma su ibnu umar da sauran wasu sahabai duk ba sa kan wannan hakanan jumhur na ulama'i ba sa kan wannan an fahimta don har imamu shafi'i din har shi imamu ahmad din suna kan cewa wannan tsotso da biyar da suka ce yana haramtawa sai fa idan lokacin shan nono din ne in an wuce wannan suma ba sa kan cewa zai haramta to wannan shine shi yasa yake cewa wa akhawatukum min ar-radha'a wa yulhaqu bidhalika bis sunnati al-banatu minhunna wa hunna min man arda'atuhunna man muwada'atuhu man arda'atuhun arda'atuhunna muwada'atuhu shine an an riskar da ‘ya'ya na wannan matar da ta shayar ga mijin da yake yana taɓinta yanzu idan mace ta shayar da yarinya ba ‘yarta ba ce amma ta shayar da ita to mijin da yake na wannan matar ba zai auri wannan yar ba ba wai sai tsakanin haramci tsakaninsa da ita yar da ita uwar ba ne da 'ya'yanta a'a mijinta ma ba zai auri wannan ba nan ta zama yarsa wal ammatu wal khalatu haka an riskar ta hanyar sunna ammomi da khaloli ba a faɗi su a cikin alkur'ani ba to uwar uwar wannan ita ma ta haramta a wurin wadda ta sha uwar ubanta ma haka an riskar da su wa banatul akhi wa banatul ukhti da ƴaƴan ƴan uwanta da ƴaƴan ƴan uwansa yanzu dai kirgamin bakon da na lissafa a baya wanda aka ce na nasaba sun haramta aure ai kasu guda bakwai ne ko to shan nono ya haramta wannan bakon da ka sani bambancin kadai inda za a samu bambanci wurin wanda ya shan nono da kuma na nasaba ƙari shine cewa wanda ya sha nono don mai mutasar ai ya kawo cewa illa umma akhika wannan shi akwai bambanci amma in ba haka ba duk abin da nasaba take haramtawa sha ma shan nono ma yana haramtawa amma yanzu da za a ce kana da dan uwa uwa kuɗe uban kuɗaya sai wata daga cikin mai shayarwa sai ta shayar da shi shi dan uwan naka to kai ka iya aure ta illa umma akhika ai wannan uwa dan uwanka ce amma ba uwarka ba ce yawwa to anan an yi bambanci a wurin wannan amma in ba haka ba hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da nasaba take haramtawa shayarwa ma tana haramtawa to wannan shine wa ummahatu nisaikum hakanan Allah ya haramta ku auri iyayen matanku surukanku kenan kaga an sake an, an sake dawowa kan wanda suka haramta ta hanyar surukutaka wa raba'ibukum allati fi hujurukum da waɗanda suka rene su a wanda raba'ibukum agololunku allati fi hujurukum wanda suke karkashin renanku matarka ce ka aure ta zo maka da ya daga gidan mijin da ta fito to ita wannan yar ta haramta ka aure ta to sai Allah ya ce allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna wannan waɗanda suke kuka rene su ta zo da ita yarinya ce a shekara hudu ko biyar ko shida har ta zama budurwa to ai kaga kai ka rene ta to da Allah ya ce ƴaƴan matanku wanda ba ku kuka haifi ƴaƴan ba amma wanda suke karkashin kulakku to wanda suke karkashin kulakku din wannan ya sa mafahumin zai motsi ashe wanda ba ba ku kuke kula da su ba 'ya'yan ta haifi 'yar sai ta batta gidan ubanta sai da ta girma ta zama budurwa sai ta zo ka ganta to ka aure ta wannan tunda ba kai kare ne ta ba a ba za ka aure ta ba a don haka ne me yasa Allah ya ce 'ya'yan da aka zo da su wanda kuka rene su kuka kula da su saboda haka ne mafi galibi kawai mafahumi ne na galibi an gane dama galibi ne wannan ba wai wanda baka rena ba ita zaka aure ta a har wanda baka rena ba ba zaka aure ta ba min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna Allah ya ce amma fa iyayen wato ƴaƴan da aka ce ba za ku aura ba na matanku sai wannan matar wace ce ita ce ita matar da aka ɗaura aure da kai da uwar ka sadu da ita daga matan da kuka yi duhuli da su idan ka tara da matar da ka aura to yatta ba za ka aure ta ba har abada amma ashe shi kuma nan akwai mafahumi da Allah ya ce daga 'ya'yan da aka hana ku aura na matayen da kuka tare da su fa to da ba ku tare da matayen ba fa kenan misali an ɗaura maka aure da uwar da daddare sai ga ita ta zo daga gabon ba ta nan ashe baka santa ba sai ka ganta ka ce ab ashe kira da yarinya ya shi sai ka zagaye ka je ka samu yan waliyar da ka ce da Allah ashe ta min afuwa ni yan nake so shikenan in ta yadda ta ga cewa ita ma ita ta in wajen karuwa ne karuwar ce za ta yi kuma dai ita ta haƙura tunda har an ce dai ba a santa to shikenan sai a warware aure sai ka auri yar an gane shi sa Allah ce min nisa'ikum allati dakhaltum bihun daga fa matayen da kuka yi duhuli da su su ne ba za ku auri ƴaƴayen su ba kenan da ba a tare ba da kun auri ƴaƴayen kamar haka yadda na faɗa to amma fa da aka ne kuma bai yiwuwa kai ne aka ɗaura maka aure zaran ɗaurin aure kaɗai da 'yan mata zuwa can sai uwar ta zo ku gaisa sai ka ce a to she uwan ma ashe a shiga sai ka ce to yar ta haƙura to ko ta haƙura babu aure tsakaninku ko ko ba ku tare da kuma yar ba wannan shi da hukunci fa in lam takunu dakhaltum bihinna mafhumu ma ya fito ashe ba ba, ba manduki ne idan kuka zama ba ku yi dukhuli da iyayen na yabba fala junaha alaikum Allah ce babu laifi akan ku auri yayayensu din in dai kun rabu da uwar kenan in an rabu ba za ka daura aure kan da uwar kuma kan da yabba gaba daya a sai kun rabu da uwar wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum hakanan ubangiji ya haramta ku auri halail ai azwaj ku auri matayen abna'ikum matayen yayayanku daga zarar ɗanka ya ɗaura aure da mace wannan mace shi kenan ba kai ba ita ba za ka aure ta ba allazina min aslabikum shi ma sai Allah ya ce ƴaƴayen da ake nufi ba allazina min aslabikum waɗannan da su na tsatsanku ne to kenan ashe akwai yanda zai zama an kira ɗa ɗanka amma ba ɗanka ba to wannan bai haramta ka auri matar da ya aura ba kamar yanda ma an ce dalilin faɗin wannan auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi da matar Zaidu wanda Zaidu ya taso gidan Annabi har ana cewa Zaidu dan Annabi to Allah yana so ya bata wannan al'adar cewa don mutum ya taso gidanka ba dangi iya ba na baba ba za a ce abin da yake ga ɗanka yana ga ɗansa ba na ɓangaren aurataka ko makamantar wannan a dan ka rike shi tun yana maraya aka kawo shi dan dan karami ne har ma ba wanda ya san babansa in ba kai ba wannan in ya saki mace sai ka aura Allah yana so ya ɓata wannan saboda a jahiliya ba za ka auri matar ɗan da ka riƙa ba to Allah yana so ya ɓata wannan hukunci sai ya sa manzan Allah ya auri matar zaidu da shi ya riƙe shi to shine Allah yake cewa Allah ya haramta ku auri halailu abna'ikum matayen ƴaƴayenku sai ce min aslabikum ƴaƴayen fa da kuka haifa daga cikinku ba waɗanda ba ku abin nan ba wa an tajma'u bainal ukhtaini kuma Allah ya haramta ku hada tsakanin yan uwa guda biyu kaji kuma an shigo cikin na hadin ka auri ya kuma kaga kanwa kana so to sakiyar ba hana ka aka ka auri kanwa ba amma ku rabu da yar in kuka rabu da ita shikenan sai ka auri kanwar wannan an halatta maka hada su shine aka hana illa ma qad salaf sai dai abin da ya riga ya gudana a jahiliya ya riga ya wuce wannan allah ya yafe idan dai kana ɗaure da ya da kanwa a jahiliya sai kuma ka musulunta kuka shigo musulunci to zaɓi ɗaya don an ce allah ya yafe ba nufin yanzu tunda kun yi a can baya allah ya yafe to yanzu kuma shi kenan a ci gaba da zama tunda da aka yi shi a'a yanzu a rabu ka ɗau ɗaya koyar ko ƙanwar inna allaha kana ghafurar rahima lalle ubangiji ya tabbata mai gafarta abin da ya wuce ne daga cikinku kafin ya hani rahiman kuma mai jin kai ne gare ku to wannan shine wani bangare na abubuwan da allah ya faɗi ya haramta wanda ya fara daga haramci na uwa illa iyaka akwai wani iktirahi sabo kar wanda ya kamata mu duba shi waɗannan abubuwa dama duka a littattafai na fiƙihu za a sha sharhi da yawa a kai yadda Allah ya haramta uwa da kaza da kaza amma ba su riski waɗannan malamai na duka da littattafai da duk suke cikin suka girmi shekara talatin ma ko ashirin ma kai ko goma ma baya ba su da wannan hukuncin da zan faɗa a ciki babu wato Allah ya ce ya haramta iyaye ku aure su to yanzu algafta malam sai aka ɗauki maniyi na wasu ma'aurata guda biyu miji da mata sai aka sa a cikin wata matar su ita matar ce tasa ba ta haihuwa sai aka hango aka gano ta hanyar ɗibbu da kimiyya in an ɗauki maniyyanta ita da maniyin mijinta an haɗa aka sa cikin mahaifar wata mace daban ko ba dangi iya ba na baba ma aka sa za ta iya wannan mahaifar tata ta reni wannan cikin ya taso ta haife shi to yanzu da Allah ya ce an haramta ku auri iyayenku to waccan wadda aka ɗebo maniyan nata wanda kwanta ne a cikin wannan ita aka haramta ko wannan da ta haife shi ana yi abu ne waƙi yi kafin mu zo kan wannan malamai sun duba mas'alar wannan ta ɓangaren na zamani ta ɓangaren halacci da haramci wannan nishi na riska ɓangaren halacci da haramci amma ɓangaren a gangaro wannan ɓangaren na gado da ɓangaren wannan haihuwa ba riske shi daga a rubuce daga wasu wasu malamai ba sai dai a hanga kuma ɓangaren halacci da haramci wasu mafiya yawan malamai sun ci haramun nema kwata-kwata a ɗauki kwai na wata namiji wani namiji da wata mace a sa cikin wata wannan sun hango haramcinsa mafiya yawan malamai sun tafi kan cewa haramun ne sai dai wasu malamai 'yan tsirari waɗanda suka halatta wata sura guda ɗaya daga cikin surorin yadda ake sawar suka ce allahumma sai dai idan ita matar da za a sawan kishiyar ɗaya ce idan kishiyar ita wadda aka ɗauki maniyin ce kuma dama can shi wanda aka ɗauki maniyin nasa mijinta ne kaga abinda wasu suka fara hangowa na haramci cewa maniyi zai shiga ko da ba ta hanyar da na al'ada ba to maniyin wani ya shiga wata wannan ma kaga haramci ne to ai wannan maniyin da ya shiga cikin wannan ita dama matarsa ce kuma don haka wannan surar sai wasu suka hange cewa halal ne haka to amma majma na saudi arabia shekara ta 1400 da wani abu suka zauna sai suka rinjayar da wannan fatawar cewa da wannan surar cewa inda kishiyarta ce zai yiwu daga baya malaman da suka ba da wannan fatawar suka ƙara tunani ko kuma aka zuzzungure su daga wasu wurare da shekara ta sake dawowa majmu'ul fiqhi din ya zauna sai suka ce mun dawo daga kan wannan fatawar mu ma mun tafi akan cewa haramcin ne to shikenan to mu kaddara haramun ne a yi haka to in an yi kuma fa idan an yi an samu cikin an haife din to yaya abin yake ni gaskiya abin da na hanga ya haɗa kawai a ce wannan ɗan ya haramta ya auri waccan nemani da wannan wadda ta haife shi kawai a haƙura a yi wannan duk da muna da wani rikici in an dawo cewa to wa zai gada wa zai gada shi in an duba can gashi da hadisi da waɗansu ayoyi suna nuna cewa Allah yana halittar ɗan adam da maniyin namiji da maniyin mace to in haka ne kaga ita wannan ajiya ce ta kenan to amma kuma mun dawo ga wasu nasosi nan su kuma da Allah yake cewa in ummahatuhum illa layi waladnahu ba wata uwa ta mutum sai wadda ta haife shi to to in kuma zai ka zo da wannan ka ya za ka yi to dai gaskiya shi kuma wannan a wannan bangaren abinda shi ma ba konkuludin amma abin da ya farin jaye na nasosi cewa wannan wadda ta haife shi kawai ita zai gada saboda na farko dai duk da cewa ɗin an san da ƙwan waɗancan ne amma ruwan jikinta yake sha ƙashinsa da gurin guntsinsa da namansa da kitsansa duk nata ne abincin da ta ci shi ya ci saboda haka ita ta girmar da shi a matsayin cikakkiyar uwa to a ce a bata ta gaje shi shi ya gaje ta ya fi a ce ta gaji waɗancan kawai an ɗauki ƙwai ne abin da yasa aka ce haka ko ba mu da a shari'ar musulunci mutum ya gaji uwa biyu babu wannan ta mutu an ce uwarsa ce ya gaje ta ga wata uwa ta ƙara mutuwa gaskiya dole a yi masa ɗaya shine dalilin da ya sa in za a rinjayar kuma wannan da ta haife shi ita za a rinjayar ita ce uwarsa ya gaje ta waccan kuma ta haƙura allahu alamu
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما to Allah ya ce wal muhsanatu ai wa hurrimat alaikumul muhsanatu bayan kun ji waɗancan da aka haramta muku ga waɗansu waɗanda su ma an haramta muku su shine an haramta muku al muhsanatu yanzu da irin waɗancan malaman ne za a ce muhsanatu malamin arabiya ai can malamin jami'a ne muhsanatu sai su ce sunan mafa'uli ne ko to to shi kuwa anan sunan fa'ili ne yana daga cikin wasu ilai guda uku wanda babu na hudunsu da ahasana da alfaja da ashaba su kenan su ainihin fi'ilinsu a fa'ala yake ɗin amma sunan fa'ilinsa kuma m- sunan muf'alun ne maimakon muf'ilun muf'alun ne yanzu muhusanatu anan sai ka ce mata masu aure an haramta muku mata masu aure kaga a sunan fa'ili suke kuma gashi muhsanatu kuma qura'u bakwai duk gaba da muhsanatu suka karanta ba muhsanatu saboda kaga haka yake to dama haka fi'ilin yake mutum ya duba ahkamul qur'an na ibn arabi ko kuma az-zawahir na imamu suyudi zai ga inda ya kawo wannan guda uku ne su fi'ilan malaman luga sun yanke ba na hudunsu su sunan fa'ilinsu yana zuwa ne a sunan mafa'uli to wannan yana ciki wal musanatu an haramta muku mataye masu aure ku auri mata mace tana da aure ka aure ta a haramun ne wannan amma dai akwai kuma inda aka halatta shine me shine ai gashi gaban ayar illa ma malakat aymanukum sai dai abin da daman ku ta mallaka wannan za ku aure su tare da suna da mazaje suwaye waɗannan imana matar da take da miji tare da ita suka fito yaƙi aka kama ta a ribar yaƙi ta zama me ta zama baiwa shikenan sai ta zo a rabanka can tana da mijinta amma a nan kuma sai ka zarga mata aure domin me ka mallake ta tare da suna tana da miji a inda take a darul harbi din tana da miji amma yanzu da aka kama ta an jinginar da wancan auren kamar babu ne wannan sabon shi ne mai aiki shi ne sa Allah ya ce illa ma malakate na manukum an hana ku auri mataye suna da auren su sai dai abin da daman ku ta mallaka min ima'i na daga kuyangu bi sabi su kuma suna faruwa wannan yana faruwa ne ta hanyar riba to kuyangu to wannan fala kuma zuhunna kuna da damar ku wada'i da su ku sadaka da su ko ku aure su din wa in kana lahunna azwajun fi dadil harbi ko da suna da maza ɗin a can inda suka baro gidan da aka fito yakin shikenan wannan ba wani abu bane ba illa iyaka za ku tara da su ne ba'dal istibra'i ba kawai shikenan sai ku hau aure da su ba a'a sai bayan sun yi kubutan mahaifa kun bar su sun yi jini ya tabbata cewa ba su da ciki shikenan sai a shiga da abin da za a yi kitaban lahi alaikum ai wannan hukunci ne na Allah da ya rubuta muku na tilas haka za ku yi wannan abin da Allah ya faɗa duk gaba ɗaya wanda ya ce ya haramta ai kataballahu alaikum kitaban wannan haka Allah ya rubuta farlanci ne wannan daga Allah haka za ku yi abin da ya ce ya haramta ya haramta ko kuna so sai ku haƙura haka Mm. wa ahalla lakum ma wara'a zalikum ko wa uhilla lakum ma wara'a zalikum bil fa'ili bil bina'i lil fa'ili aw al maf'uli duk an karanta Allah ya ce na halatta ko kuma Allah ya halatta muku ma wara'a zalikum ai ma suwa ma hurrima alaikum minan nisa'i banda waɗannan da aka gaya muku wato an halatta muku duk waɗanda ba waɗannan ba to wannan ayar ta yi umumi ta nuna in ban da waɗanda aka ambata a nan fa da ka gani halacce kenan a'a sunna ta manzan Allah ta yi ta wannan umumi yanzu ba za ka auri uwa ka haɗa ta da ubanta ba ba za ka auri mace ka haɗa ta da uwarta ba wannan ina yake a nan wurin babu to wannan sunna ce ta zo da shi haka manzan Allah ya ce la yujma'u bainal mar'ati wa amatiha wa la yujma'u bainal mar'ati wa khalatiha ba a tara tsakanin mace da uwarta ko mace da uwar mahaifinta ba za su haɗu ba wannan annabi ne ya faɗa a hadisin bukhari da muslim to kaga ma wara zalikum umumi ne amma wannan hadisin ya yi takhasisi ba na wannan umumi wannan shi ne amma akwai saɓani a cikin ka tara mace da 'yan uwarta a aure idan bayi ne sai ya zama wannan in 'ya'ya ne haramun ne wannan bil ijima'i amma sai ya zama kai a bauta wannan uwarsu ɗaya ubansu ɗaya wannan ma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya duk kuma kai sadaka da su zai yiwu shi ma aliyu dan abi ɗalib ya ce ba zai yiwu ba ya ba da fatawa da ba zai yiwu ba da sauran malamai duk suna kan wannan fatawar da yawa amma usman dan affan shi yayi tawakkufi ya tsaya cak aka zo aka yi masa wannan fatawar cewa mutum ne ya iya auren ya iya tara tsakanin bayinsa guda biyu amma yan uwan juna sai ya ce ahallat huma ayatun wa harramat huma ayatun sai ya tsaya cak ya ce wata ayar ta haramta wata kuma ta halatta za ka ba zan ba da fatawa da ko ɗaya daga ciki ba kenan tunda can kadabla hal mu'minuna in ka zo aka ce wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum waɗanda suke kiyaye farjinsu ba sa saduwa da mataye da Allah ya haramta sai dai ko matayensu da suka aura ko kuma abin da damansu ta mallaka ba a faɗi ko ‘yan uwa ba ne ko ba ‘yan uwa ba ne duka a nan kaga ka iya haɗa ‘yan uwan a nan ayar wannan ta hango tun da umumi ne ma malakat aimanukum to kuma nan gashi wa an tajma ubayn al ukhtayn shi kuma nan cewa Allah ya hada ya hana ku hada ‘yan uwan juna guda biyu to har na bayin ake nufi kenan ko ku a'a na ya kawai ake nufi shi ma aya umumi ce ga umumi nan ga umumi nan to da haka shi sa Usman sai sai tawakkufi ba fatawa da ya bayar ko daya amma aliyu bin abi dalib ya ce a ina wannan ayar ita ce ita za a aiki da ita ita ce za ta takhasisin waccan din ma da haka ba za a hada din ba kenan dama dai mu yanzu ba bayan ake bari a ce wasisi sauri su je su za su hada to an tabta gubi amwalikum muhsinina ghaira musafihina Allah ya ce ba a ƙi halatta muku waɗanda ba waɗannan ba a ce ku nemi auren mataye da dukiyoyinku da sadaki idan waɗanda za a aura ne da sadaki wato kuɗin da aka ce an tafta gubi an walikun ba aka ce musulina ba ku je ku nemi kuɗi ku aurowa ku auri mataye da za ku aura mata na aure idan kuɗi za ku bayar ku auro su ku ba da kuɗi idan kuma saye za ku ku siya da kuɗinku to sai Allah ya ce a musulina fa gaira musafihina ba fa ce aka ku ba da kuɗi kawai ku je ku ji daɗi da mata ba ka ce ai Allah ce an tafta gubi amwalikum to sai Allah ce bi amwalikum muhsinina idan kudin aure za ku yi da su ku ba da sadaki ko kuma idan kudin siyan ku yanga za ku yi kada ku ce to ai inda kudi ne shikenan zan je in mika kudi na in ji daɗi na da mace tunda an ce ku nemi mata da kudin ku ka ce to ashe kowace ka samu kamata kudi sai ka je ka ji daɗin ka da ita ko ba aure Allah ya ce a'a da aure nake nufi ba da zina ba ba ka ba da kuɗi ka yi zina ba a ka ba da kuɗi ka yi aure ko ka ba da kuɗi ka sai ku yanga shine musulina gara musafihina famastamta'atun bihi min hunna istamta'a nan bi ma'ana tamatta'a duk wanda kuka ji daɗi da- da- da wannan abin da kuka bayar din na sadaki ko na siye daga cikin waɗannan matayen fa'atu hunna uzura hunna inda kun aure su to lalle ku ba su sadakin su wanda aka fallanta musu ba da sadaki ga mataye in an aure su farida lalle tilas ne wala junaha alaikum fi mataradaitum amma babu laifi gare ku ku mazajen da za ku auri mataye ku dan mika dan wani abu din in dai kun yi in kun yi wato yarjejeniya da, da abin da za ta bayar din ba an ce kar ku- ku ba su ku ba su dukiyarsu ba to sai ya zama sai an ɗaura auren an yanka sadakin ba a bayar ba sai ta ce to wane na ga sadakin nan da ka biya ya yi yawa wallahi ɗauki rabi mana Sai ce, a gaya wa iyayenki dai waliyanki ta gaya musu sai sun yarda taradaya taradaya da ɗan ɓangaren miji da mace an yi taradaya a rage kuɗi ko kuwa su zo su ce kai sadakin nan fa yayi kaɗan gaskiya a ƙara shikenan ji a daga farashi kamar yadda wata aka ɗaura mata aure shikenan sai bayan ɗaura auren sai ta ji a- sadakin da aka yanka mata ta ce kai a koma yaya ta ce a ce ni ma'abuciyar daraja ce idan na haihu don da ba zaura shi dama idan na haihu ba na yin al'ada sai ba na yayi a ƙara mun sadaki don mata ne masu daraja waɗannan a wajen wa- mazaje to kaga wannan shikenan sai a zauna a to ya za a yi shikenan sai a ɗan ƙara ɗin wannan laju na halaiku ba babu wani laifi a tsakaninku idan an yi tara da ya wajen rage sadaki daga shi kenan ko kuma yin ƙasa da shi idan da akwai yarda da juna inna allaha hakika ubangiji ya tabbata cewa aliman shi masani ne da halittarsa hakiman mai hikima ne cikin abin da ya shirya musu kowane abu allah ya shirya wa bayansa akwai ɗimbin hikima a ciki sun gane ko ba su gane ba to abu kuwa kenan Mm.
ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذي غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم Allah ya ce wa mallam ya saɗi minkum ɗaulan to wanda bai sami iko daga cikinku ba an yanki halmu sanati a ce bai sami ikon ya auri ‘ya'yaye mata ba musanati a nan ‘ya'yaye suka zo musanati yana zuwa da yawa shi kuma kalmomi da yawa kowace da irin siyaƙin da ta zo da shi ake fasara shi Mm. wanda bai samu ikon auren ‘ya'yaye mata ba muminai famin ma malakat aimanukum to shikenan sai ya sai yayi aure daga abin da daman ku ta mallaka min fatayatikumul muminati daga kuyangu muminai mata wanda bai da ikon sadaki ya masa yawa na ya auri ƴaƴan wani ƴan wani to shikenan ga bayi nan min fatayatikumul muminat sai ya auri bayi muminai to kaji anan muna da sharaɗi guda biyu na auren baiwa na ɗaya ya zama rashin iko wanda bai da ikon ya auri 'ya mace ɗaya kenan sannan kuma in zai auren ya auri baiwa ɗin amma mumina kaji sharaɗi na biyu uku ne saura na- saura na gaba yana gaba wallahu alam bi imanikum kuna raina mumina bayin ne shi yasa kuke ganin gashi ba ku da iko kuma ku girman kai ba za ku auren su ba Allah ne mafi sani da imaninku Allah ne masani da imaninku tsakaninka kai din da ita din ma wane ne yake da imani na hakika Allah ne masani to don haka faktafu bi zahiri mana sai ku sai ku isu da zahirin abin da ya bayyana mumina ce mumina ce mumini ne kai mumini ne ita shikenan sai ku sai ku sai ku sai ku jingina abin da yake boye kuma ga ubangiji dan shine masanansa dan da yawa wadda take baiwa din sai tafiyar haka yake wannan tanisi na bin kahil imami Allah yana yin wannan ne yana faɗar wannan ne don kada a kyamaci auren waɗanda suke kuyangu su ma a aure su Allah ce babu kummin ba shashin ku ai daga shashi ne da kai namijin da kai macen da kai baiwar da kai ɗan duk ba tushen ku ɗaya ba annabi adam kuma kuna musulmi ba addinin ku ɗaya ba ne babu kummin babu to don haka ka ku kyamace su ka ku kyamace auren su bayin ku 'ya'ya fanki huhunna amma in za ku aure su kuma ku aure su bi izini ahalihinna ku aure su da izinin masu su wannan umarnin wanne ne fanki huhunna umarnin na wajibi ne a'a majazi ne wannan umarni ne wannan ba na wajibi ba amru izinin ake ce masa Allah ya yi izini ku aure su amma da izinin masu su wa atuhunna ujurahunna kuma tare da haka ku ba su ai wuduhunna ku ba su ujurahunna sadaqin su ai buhurahunna ku ba su kuma wannan sadaki nasu bil ma'arufi da ya kamata ba tare da kun ga baiwa ba ce a yi mata kwange ko a ringa biyanta da kaɗan kaɗan ko kuma a rage a zabge sadakin duka ku yi wannan ku ba su sadakin su yadda ya kamata musanatin ghaira musafihatin to wannan ne sharaɗin amma bayan akwai sharaɗi su kuma su zama katangaggu kamammu ba masu zina ba sharaɗi ɗaya kenan sannan na biyu wala muttakhizati akhdanin ba sa rikon abokan waje ba sa rikon masoya a waje kar ya zama baiwar tana da ta saba galbaranta dama a titi kuma ka zo ka aure ta to kuma tana da kai kuma tana da wani a waje wannan ma fa wai bayi ake mako magana wannan saboda a da ai ba ta yadda za a yi mace ta mace ta zina ko a jahiliya din ma ba sa yi ba shi ne ba wannan daga cikin matan annabi sallama da aka yi maganar hukuncin ya ta zina yace ta ce yanzu awa ta zilil hurra yanzu ya mace ta yi zina tana zina mu ba mu san wannan ba to wannan ake jan kunnen bayi ko mazaje kada su auri mata yanda suke bayan da suke da su kuma suna da wasu abokai a waje da suke lalata da su to yanzu wannan matan auren fa na yanzu ba bayan ba can wata sa ake ja amma yanzu abin da ya yawa yanzu wasu ma wani suna cewa matan auren da su da waɗanda suke yin abin da ba daidai a wajen ba kan kan kan ake to kai ku ai to a ji wannan abin da Allah yake faɗa bayi ma kenan Allah yana hana su bare kuma ya'ya din to kuma wannan kaga lallai shi kamata ya zama idan mutum zai yi aure ya lalle da kyau tunda a nan Allah yana cewa fanki huhunna ku aure su amma ga sharaɗin auren kar su zama masu zina a waje wato bambancin musu yi na gaira musafi yana da bambancin lamu ta aka dan akwai bambanci can an ce kar su zama masu zina barkatai kowa ma ya sani kowa ya san wannan ba wannan ba to ta ɓoye fa lamu ta aka dan kai ya zama suna da wani guda ɗaya wani aboki a waje waɗanda suke shi ke sirri da shi kasu yi wannan to kaga wannan kenan to ashe kenan in za ka yi aure sai ka lalle ka me maganin wannan abu biyu sai kuma kai tawakkali ga Allah shine na uku imana abu na ɗaya ka nemi gidan wani gida ne nan ka kwankwasa gidan a yan gidan mutumin kirki ne mai tarbiyya ba wai yan gidan mutumin kirki kadai shine abin nema ba wasu suna jahiltar wani abu a ya samu mutum mutumin kirki na gaske ya kai ya kawo wajen salaha da tsayi da ibada da komai amma yawwa malaka faɗa amma bai fi ƙarfin gidansa ba sai a samu akwai hajiya a gidan to ai shine in ya zo zai faɗa sai a ce wa yanzu to ya ce sai wuce to wannan wannan kaga wannan kaga shi gashi mutumin kirki ne in an ce gidan mutumin kirki kake nema za ka nuna wannan wurin ba za a iya tsallake wannan wurin ba amma kuma yaya cikin gidan da tarbiyyar take kuma to nan kuma kaga sai a hankali nan kuma ba a samu abin da ake nufin ba to a samu guda biyu shi mutumin kirki kuma yana da tsayuwa a gidansa ana tarbiyyar kirki to to don ka samu wannan ɗaya kenan na biyu ita yarinyar a karan kanta ka kalle ta kallon da ya kamata ka sa kunnanka cikin ɗabi'o'i da abubuwa na tadatta da tarihinta yadda ya kamata to za ka iya gane cewa wadda in ta zo ba za ta yi wannan ba ne ko ku ta iya yi to anan ga gidansu gidan tarbiyya ita kuma an yi sa'a don gidan tarbiyya ma za a iya yi wa uban na kirki kuma ga tarbiyyar amma ita zakka ce a gidan in ka je ka ɗauko wannan fa ba ana samu ba akwai yan malam ta ki halin malam to dan ka to shi ma sai ka sa a karan kanta ita din in yan magana kuke ta yi da ita ka ringa dan jeho mata kalmar addini kaga tana kamawa tana kamawa tana jin tsoron Allah to ka san wannan in dai wani abu ya same ta shedan ne wanda kai ma ba zai iya gagara ka ba dan da ake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu shawara cewa kwa iya auren mai kyau ko ku auri yan dangane ko ku auri mai kuɗi sai ya ce amma na umarce ku ku auri ku rabauta da ma'abuciyar addini to ma'abuciyar addini ita ya za a santa kai dai ba dai hijabi ba ne kawai don wannan hijabin daga cikin gida sai a sako shi burin burin ido babu ma ido amma a je wani wurin da kuma sai ka ce ba ita ce ta ɗazu ba an cire shi duka an zubar to ashe ba shi bane kenan mafi yanda zaka gane din shine yanda na faɗa din nan kana tattauna da ita da ka zo kan magana ya qur'ani ya kaza kaza ta ce a Allah ce kai kai to dai dai ta ga ta ringa kiga maka waƙoƙin da ta haddace da na makiljeshin da na wato da kai ka ji kai anan kai ka san akwai fitina amma kuma dan ta haddace waɗannan waƙoƙin ko kuma ka ganta da ta da ba wai ta daidai ba ba shi ne yake nuna ba ma'abuci addini ba ce shi ma na akwai wani abu a boye idan gidansu irin gidansu ba su rejection ne ba su gidan nasu ba inda suka kula da addini ba ne amma ashe ita addini take so ba ta samu wanda zai kama hannunta ba ne kawai babu wannan sai ana magana kace kina azumi ko tace kamar ya wani azumi azumin litin da ai na rike tace in Allah da zai dinga yi da ka jona mata abin addini sai ta kama da ka jona mata to wannan za ta dinin ce ko da tana gidan kowaye ma yawwa to sai a duba irin waɗannan abubuwa wala mutakhizi akhdan Allah ce fa iza usinna idan aka aure su su waɗannan matayen da gashi su an asura ta zahiri musinina ne gaira musafihina kuma ba la mutakhizati akhdan din ne amma sai aka zo sai ta ɓaci kai ka gama zaɓe din amma sai aka zo aka kama ta kuma ta yi zina da aurai me hukunci Allah ce fa in ataina bi fahishatin idan suka zo da fahisha shine zina fa alaihin nisfu ma alal musanati min al'azab to azabar da za a yi musu shine waddin su shine za a yi musu rabin abin da da ya ce ta yi za a yi mata to su bayi rabi ake musu idan mace ta yi zina ya ba baiwa ba wadda ba ta taɓa aure ba bulala nawa za a yi mata bulala ɗari to ita kuma wannan baiwa ce amma mai aure inda waccan yar da za a yi wa bulala ɗari in ba ta taɓa aure ba in ta yi aure kuma mai za a yi mata jefewa to ita baiwa da ta yi aure idan ta yi zina ita kuma mai za a yi mata shine wannan hukuncin rabin abin da za a yi wa ya shi za a yi mata to rabi ko to shi kenan to sai mu ce da in ba ta da aure ta yi in an ce rabi za a yi mata bulala nawa kenan to yanzu tana da aure to rabin jifa za a yi mata to sai a ce yana nan dai bulala hamsin saboda ba rajamu a kan take to ai da da rabin rajamu sai a yi mata to babu shi za a ce ta jefa mutum in ya kusa su ma shine rabi ba zai yi ba saboda haka to babu rabin rajamu tunda babu rabin rajamu to a dawo da ita kan wancan hukuncin duk ɗaya ne kenan ashe alaihin na nisu ma alal musanati min al'azab za a yi musu azaba a ƙuba da haddi irin abin da ake yi wa wadda ita ya ce to shine bulala hamsin wa yuqasu alaihin al'abidu za ana kiyasta bayi tunda mun ji hukuncin baiwa idan ta yi zina tana da aure gashi to bawa shi kuma fa to ba a faɗi hukuncinsa a cikin alkur'ani ba gaba ɗaya in yi zina shi yasa wasu suka ce za a bar shi ne a matsayin kamar abin da za a yi waɗa idan bai aure ba bulala ɗari in yi aure a jefe suka ce a'a ai tun daga baiwa an samu hukuncin ta kuma matsayinsa ɗaya komai da komai matsayinsa ɗaya to shi ma abin da za a yi mata shi za a yi masa shi ma in yi zina a yi masa bulala hamsin sawa'un yana da aure ko bai da aure amma wannan da kiyasi aka riskar da wannan ba da nassi ba zalika shi auren a ce ka auri baiwa bayan sharaɗi na ɗaya sai in baka da kuɗin auren ya sharaɗi na biyu sai kuma baiwa ta zama mumina kenan ba za ka auri baiwa kafira ba ko baka da kuɗin ba to kaga sharaɗi na biyu to ga na ukun nan ciko zalika shi wannan auren ma duk da ka haɗa sharaɗi biyu min khashiyal anata minkum ga wanda ya ji tsoron fadawa cikin zina daga cikinku wanda idan idan bai auri baiwa ba zai zauna lafiya ba sai ya zina ba to wancan biyun ko da da akwai sharuɗan guda biyun to ya haƙuri shi sa Allah ya ce wa an tasbiru khairul lakum ku yi haƙuri daga barin auren baiwar in dai ba kuna jin tsoron auren fadawa cikin zinan ba to shi ya fi alheri gare ku wallahu ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne mai rahama ne ga abin da aka yi na kuskure idan aka yi a gyara sai a nemi gafararsa sai kuma ya gafarta to يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم كل الله شي da bayansa Allah ya ce yana son ya bayyana muku shari'a addininku da abin da zai gyara al'amuranku kuma wai hadiya kuma sunan allazina min qablikum kuma ya shiryar da ku ta farki da gwadabe na waɗanda suka wuce kafin ku su ne annabawan Allah kenan yanda ya ce yake gaya musu kaza halal ne kaza haram ne kuma haka yake gaya muku to ku bi su mana waya tuba alaikum kuma Allah na so ya dawo da ku daga barin sabansa shi yasa ya sharɗanta muku tuba yace kuma shi zai karɓi tuba in an yi yana so ya dawo da ku daga kan abin da kuke kai daga na ma'asiya zuwa na da'a wallahu hakika ubangiji alimun masani ne da ku da halin ku gaba daya hakimun ko mai hikima ne cikin abin da ya tsara muku sai ku bi to والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما الله دينا سن Allah ne yana son ya buɗe muku kofar tuba an bu an karrara wannan ne dan a gina sabuwar jumla shi shi ne wa yuridullahu wa yuridul ladina yattabi'una shahawati kamar Allah yana ce mana cewa kira guda biyu ne shi ko nufi guda biyu ne shi ubangiji yana nufin ya karɓi tubanku ku dawo ku dawo ku dawo daga kuskuren da kuka yi yana cewa inni laga farun liman taba wa amana wa amila salihan duk wanda ya saɓi kansa ku zo ni ne a wuri na ake tuba Allah yana kiran bayansa wannan to kuma wai rudul ladina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima su ko masu son ku ringa bin sha'awa sha'awai irin naku kamar yahudu da nasara kamar abokan shaidan su kuma suna kiran ku suna cewa kai ku zo nan mu tabi ba komai a je a ta yin abin da za a yi shaidan yana cewa to da sauran lokaci akwai sauran lokaci ba komai gaba can a tuban to Allah na kira ku zo ku tuba shi kuma da mai son sha'awa sha'awa mai bin zuciyarsa ko shaidan yana kiran ku akan an tamilu ku karkata mailan azima karkata mai girma wajen aikata sabo ko kuma wurin aikata abin da aka haramta muku sai ka ga akwai abin da yake shi halali ne amma ka yi tur da shi ka yi buris da shi abin da yake kuma haramun din bai kai naka din nan wancan na halali ba shi kuma shi ranka yake nema saboda musiba kawai ta shaidan abinda ka aje na halali naka ya fi kima ya fi girma ya fi daraja abinda kake nema na haramun bai kai wannan ba amma kuma na haramun din shi kake so saboda sha'awace sha'awace da ake bi Allah kiyashe mu to يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا yuridu Allahu an yukhaffifa ankum shi sa da ake cewa wannan ayar ta tattaro ayoyi na rahama da jin kan Allah ga bayi gashi muna ta jin su yana ta faɗa nan ma ya sake cewa Allah fa nufinsa da ku bayi wallahi ba wani abu bane sau yake ya sauƙaƙa muku duk abin da ya tsauri ya sauƙaƙa muku shi to an kum ɗin nan lamirin suwaye shin lamiri ne na halitta Allah gaba ɗaya ko ko lamiri ne na keɓaɓɓe na al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to sai ka ce duka Allah mai nufin bayansa gaba ɗaya ya zama ya sa su cikin rangwame ne da sauki alal ahassi kuma afin mafi keɓantuwa ku al'umma annabi Muhammadu Allah na gaya muku musamman ku dan akwai abubuwa da yawa waɗanda mu an rangwanta mana wanda ba a rangwanta wasu ba ashe kenan Allah yana nufin mu da wani sauki wanda bai bai sauƙaƙa wasu ba tun daga kan karɓo sallah aka yi raka'a hamsin da diya zir a zahar hamsin la'asar hamsin magariba hamsin haka haka za a yi ta- a yi ta Allahu akbar in ka haɗe da liman irin mai tsawaita wannan daga wannan sai a joni da waccan kenan ko to amma Allah ya sauƙaƙa ya ce a raka'a raka'a hudu raka'a uku raka'a biyu shif ka gama ai sai godiya ga Allah wa ma ja'ala alaikum fid dini min harajin wannan ai da mu ake Allah bai sanya abin da za ku kuntata ba la yukallifu Allahu nafsan illa usaha ba za mu kallafa muku abin da ba za ku iya ba fattaqullaha mastada'atum ku ji koran Allah daidai gwargwadon yanda wannan duk rangwamen Allah ne amma fa saboda wa saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi mana rangwame da yawa mu al'ummarsa to wa khuliqal yuridullahu an yukhaffifa ankum wa ya- wa khuliqal insanu da'ifa Allah ya ce an halicci dan adam mai mai rauni to mai rauni alal am a am ko kuwa a khas idan alal am ne an halicci ainihin biniya ta halittar dan adam dama da rauni aka yi ta haka dan adam mai rauni ne a cikin abubuwa da yawa to amma mafi keɓantuwa kuma raunin ɗan adam baya iya haƙuri kamar yadda mai tafsiri ya ce la yasbiru anin nisa'i wa shahawati mafi in kana so ka ga rauni da ƙarfi ɗan adam to a samu mace don haka mafi inda ɗan adam ya fi zama mai rauni ba irin akan mace za ka iya samun mutum ya kangare shi ba zai zama mashayi ba kai ta yi ce wallah ba zan sha ba ku shekara talatin abokinsa ne kai mashayi amma baka iya jansa ya sha giya ba ko taban nan ko sata kai ta sata ka yasa kai barawo ne ba inda zai da kai ko ɗansa ne ko amma baka ja shi ba to amma ba shekara ashirin talatin da mace ya- yana jan ka to sai dai ka gudu baka tsaya ba allah ya kiyaye sa ka ɗan adam yana da rauni musamman akan mata to يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة mm.
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم Mm.
ولا تقتلوا أنفسكم Mm.
إن الله كان بكم رحيما Allah ya kira ga muminai ba kowa ke kira a a nan ba ya ji abin da za a faɗa sai mumini ya ce ya ku waɗanda kuka tabbatar da imani da ni ga doka la takulu amwalakum bainakum kada ku sake ku ci dukiyoyinku tsakaninku an hana mutum ya ci dukiyarsa kenan a'a ai ana nufin dukiyarka tawa ce tawa taka ce to idan za mu ci mu ci ba bilbaɗili ba don yanzu yanzu ni idan ina sai da in kana za ka siya min da shadda ni ko yin siyan ma da man fetur ka ci ta dukiyar na ci taka ko ka ƙara min riba ka karɓi wani abu daga ta ni ma na ƙara ma riba na karɓi ashe mun ci dukiyanmu kenan amma ba bilbaɗili ba da ciniki Wa- wanne aka hana bilbaɗili da ta hanyar barna wannan kuma surorinta suna da yawa kar ku ci dukiyoyi tsakaninku ta hanyar riba kar ku ci ta hanyar algush kar ku ci ta hanyar shaidar zir ka ku ci ta hanyar sata ka- haka ga su nan duk waɗannan bilbaɗil ne amma shi sa Allah ce illa an ta kuna tijara sai dai idan cin dukiyar ya zama ta hanyar siye da sayarwa ne wannan an yadda ba bilbaɗili ba ne ba wannan da halal ne shine kamar yadda na faɗa din saye da sayarwa ka siyan masa da kaza ya siyan maka da kaza shi ya ƙaru da kai kai ma ka ƙaru da shi ta irin layinsa kowa da irin layinsa kowa yana ƙaruwa da juna shi yasa Allah ya hore wa- ba a ce kowa shine ya iya sana'a kun gaba ɗaya ba a'a kai abu kaza ka iya ni abu kaza na iya in ka zo wuri na shikenan in ƙaru da kai in na zo wajen ka ka ƙaru da ni shikenan to wannan Allah ya yarda da wannan illa an takuna tijaratun an taradin sai dai idan ta zama ciniki ne wanda aka yi shi bisa yarjejeniya da daɗin rai aka yi shi wannan a to wannan fala kuma an takuluha sai ku ci wannan babu laifi da haka ana tsare mutum da ya ci dukiya ba ta hanyar daidai ba shi kuma cin dukiya ba ta hanyar daidai ba surorinsa kamar yadda na faɗi wasu suna da yawa amma babbar surarsa guda ɗaya tak ita ce mai kasuwanci bai da ilimi duk sai ya ci wa- sai ya yi waɗannan abubuwan duka kana kasuwanci baka san ilimin kasuwanci ba baka san dokokin Allah a ciki ba to ai me zai faru bai ba ɗili kawai saboda haka ina kira ga 'yan uwa 'yan kasuwa lalle a yi ƙoƙari ba sai ka je ka sa littafi tun daga bango ha- zuwa bango ba duk ka iya ka haddace shi ba a'a ka je na farko dai malamin da ya san abin da zai dan caccafa maka cap cap cap cap saboda yanzu in ya ce za ka tsaya kullum ka fito kai awa na ba za ka iya ba amma ya ɗaɗɗauko maka surorin ciniki wanda ya kamata ka sani ya koya maka abin fa duk a cikin wata biyu wata uku sai ka yi nisa a cikin babu to karka yi wannan ka iya sarrafa kasuwanci amma baka san dokokin Allah akai ba shi sa Umar ya je duk ya kori waɗansu a kasuwa ya ce duk wanda bai iya ciniki ba ba shi da ilimin ciniki ya ban mana kasuwar mu an gani saboda to ai in ba haka ba za a yi za a shiga cikin wani ah, to menene ya sa shari'a ta hana ka wakkala ka wakkala wanda ba musulmi ba akan dukiyarka ومن التوكيل للذمي وليس أن وكيل بالمرضي هكا مي ألف مي مي مي وانا يكي بقى مي توفى أن هانا أوكلتا كان دا دوكيا sai ka ce to wanda zai ja ragaba dukiyar ya mun kasuwanci da ita augustin ne to anan bai ba dalili shi da halal da haram da halal ce shi din da za a samu ta zo kawai ya maka gwaninta ya samu ba shi ne ba to an hana wannan a addini kuma kai ma ya wakilta ka ba a yadda ba walai sa an wakila bin mardi me yasa ai saboda idan ya wakilta ka kai ma din to za ka ringa tara halar da haram shi ma wannan zai ce maka shi ma ba layinsa bane wannan malam ya za ka ba ka mana ciniki wannan ya zo kuma ka ka ci ta a hada kawai wannan ma shi sa to wannan shine to shikenan abin da nake so mu hanga ba wannan nasin da na kawo yanzu ba a cikin sa a karkashin sa ne abin da nake so in fito da shi yanzu idan dai an hana ka wakilta kafiri akan kasuwancin ka ai dan bai san dokokin Allah ba ko kada ya je bai tsaya kan haram ba ya tafi kan ahlab bai tsaya kan haram to kai fa kai wa- kai da za ku wakilta da aka ce ka wakilta wai ai ai kai kan- kana ganin ka sani ba za ka yadda ka sani ka fada ba a to to da aka kaga to ba a sanin ba to shi sa tushen abin da zai kau da mutum daga barin fadawa abin da Allah yake kira anan kar a fadawa shine sani Allah ya sanar da mu ya ƙara sanar da mu wala taqtulu anfusakum Allah ya ce kuma kar ku kashe kawunan ku kar mutum yana kashe kansa yi akwai hanyoyi na kashe kai wanda ake hani da su wanda wannan aya ta yi ishara da su da yawa na farko zai yiwu gashi nan wanda amma da can a arna a wanda bai imani da Allah ake samu bai yanzu ana samu a musulmi talauci ya ma yawa ka riga ka eh, abin nan dare ba gaba ba baya kawai katar da mutum ya sa kilmi ya rataye kansa kuma a ce ai musulmi ne wannan wannan bai halatta ba to Allah ce kar ku kashe kansu wannan wannan siga ɗaya kenan ko ku a kar ku kashe- kashe kanku ku musulmi ku yaƙi junanku da junanku wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan yaya kuna musulmi addini ɗaya milla ɗaya annabi ɗaya la ilaha illallah ku ɗaya me zai ja ku yaƙi juna kuma dan sabanin fahimta ku sasanta mana in ba ku sasanta ba ma kowa ya zauna a kai inda yake mana sai an yaƙi to to Allah ce la taqtulu anfusakum wannan ma wata sura ce akwai kuma wata surar zai yiwu a'a tunda yanzu Allah ya sa doka cewa duk wanda ya kashe wani shi ma za a kashe shi to me yasa zaka je kashe wani kai ma san da ka tafi kashe wani ka san kawai ta la taqtul nafsaka zaka zo ka kashe kanka ne to la taqtulu anfusakum akwai wata surar ma yanzu duk abin da kasancewa idan kai lamba ɗaya zai ja ka ka tafi lamba biyu to lamba ɗayan ita shi ba halaka da yawa ba wani haɗari amma na biyun ya ɗan fi haɗari to in kai na biyu kuma za ka tafi na uku ya ɗan fi wannan na bai haɗari har na ƙarshe ka halaka to tun na ɗayan ma ka kai shine wala tulku bi aidikum ila tahluka shine za ta ce wala taqtulu anfusakum din sai su haɗu a nan kenan sai su game a nan wurin duk abin da kuka san zai ja ku daga halaka ka ku yi shi shi ma nan ayar hani take hani take da shi inna Allah kana bikum rahima me yasa Allah yake hana mu duk waɗannan abubuwa kamar Allah an tambaye shi ce inna Allah kana bikum rahima Allah jin kanku yake yi shi sa yake hana ku duk waɗannan abubuwa to ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك wanda ya aikata wannan me zalikan take komawa tun daga kan ya ayyuhal ladzina amanu la yahilu lakum an tarithu nisaa karha bai halatta a ce ku gaji mataye ba tilas to tun daga kan nan da rabin gadon da aka keto da wannan abin da aka haramta Allah ce duk wanda da na faɗa bai ji ba ya keta to ina da maganinsa wanda ya aikata haka udwanan dan tsallake dokokina da tsallake iyakata da na yanka wa zulman da zalunci wa zai zalunta ana zalunta Allah ne kanka ka zalunta to Allah ce akwai maganin ka me maganin fa saufa nusulihi nara da sannu za mu kona shi da wuta zai konu a cikin wuta ya ta konuwa ba ruwan Allah Allah ce wa kana zalika alallahi yasira wa zai tambaye ni da me nayi irin wannan in yi in kona mutum da wuta in Allah zai kona duk kowa ma da ya halitta ya ce yau babba kashi zai yi wannan mai sauƙi ne a wurin Allah ce mai sauƙi ne a wurina shi kenan magana ta ƙare to ashe kenan ashe ɗan adam kai ake tausayawa da ake cewa karka yi ɗin menene in kayin me Allah zai cutu me Allah zai ƙaru duk babu to abu dai mai sauƙi a ƙona ka kuwa to kai ku ai ka san ba mai sauƙi ne a wurin ka ba ko mai sauƙi ne a wurin Allah kai fa to Allah ka kiyashe mu Allah ka taimake mu Allah ka ba mu imanin da zai hana mu yin abin da baka so don imani shine garkuwa mai karfi kullun kai sujada kullun kai sujada kana jin kana so zuciyarka na so kai sabo amma ka kasa dainawa kana jin wannan to nemi ziyada ta imani shine zai hana ka yin wannan Allah ya taimake mu alhamdulillah na garar Allah ya mana addu'a to to akwai sanarwa
yan wa assalamu alaikum mun sanar da ɗazu muna ƙara maimaitawa zaman gaban nan ina ba da